الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه wannan shine littafi na farko za mu ga rubuta masa matunu alfiyyati tauhid wato matani ne na alfiya ta tauhidi idan ce matunu shine tushen abu ko kuma kamar a ce ginshiki alfiya shi kuma ibara ne akan wani waƙe da aka tattara wanda aƙalla da ya kai baiti dubu wanda ya shafi tauhidi wanda ya rubuta shi sunansa a sheikh walidu bin rashid as-sa'idan wanda yana nan da ransa har yanzu Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya to kai tsaye ba da dogon bayani ba za mu ci gaba za mu ga inda mali ya ce bismillahirrahmanirrahim za mu fara da sunan Allah maɗaukakin sarki mai cikakkiyar rahama mai cikakken jin ƙai ya ce bismil ko? بسم الإله بدأت نظم قصيدتي أرجو بها نيل العلا في الجنة وبحمده أرجو الإعانة دائما فأنا الضعيف وذو الخطا والزلة وعلى النبي صلاته وسلامه وعلى الصحاب أولي النهى والحكمة فلقد هممت بأن أدون جملة مما تقرر في أكيدة ملتي وطريقتي سرد المسائل يا فتى مقرونة بأصولها وأدلتي ولقد جرى عزمي بإذنك خالقي أن القصيدة في زهى الألفية فعليك بالإخلاص دوما واجتهد واطلب كمالات العلوم بعزتي أبيتي نفركو ما ليتي بسم الإله إنا ميفارا و دنيما تيمكو بسم الإله إنا ميفارا و دنيما تيمكو أبن بوتا الإله بمعنى المعبود بدأت نظم قصيدتي تقدير زنشان بدأت نظم قصيدتي بسم الله ko bi bismillah mana na fara da waƙe ƙasidata wannan waƙen nawa da neman taimako ga abin bauta shine Allah maɗaukakin sarki wanda arju biha nailal ula ina ƙaunar Allah ya bani darajoji maɗaukaka ko ina ƙaunar nailal ula samun darajoji fil jannati a cikin aljanna biha a dalilin wannan ƙasida ma'ana yana roƙon a dalilinta Allah ta'ala ya bashi sakamako na aljanna kenan wannan ishara ce zuwa ga akwai ikhlasi a cikin wannan aiki nashi ko yana addu'a Allah ya karbi wannan aiki nashi wanda wannan hanya ce ga kowane musulmi duk sanda zai gabatar da wani aiki to akwai buƙatar a ce ya roƙi Allah Allah ya karba masa kuma ya bashi sakamako wa bihamdihi haka na arjul i'anata wa arjul i'anata da'iman ina ƙaunar ko ina fatan samun taimako da'iman a koyaushe bihamdihi tare da gode ma ko a dalilin gode ma Allah ma'ana dalilin gode ma Allah da nake yi to ina ƙaunar Allah ya taimake ni da'iman a koyaushe domin fa'anar da'ifu ni fa mai rauni nake wa zulkhata kuma ni ma abuci kuskure ne daga alkhata'u ne sai aka shafe hamza saboda wazani wa zulkhata ma abuci kuskure nake wa zallati ma abuci kuma talalabiya ma'ana kauce mashari'a nan take ina zame mashari'a in yi abin da ba daidai ba wannan dai duka dai tawadu ne irin na malamai wa alan nabiyyi salatuhu wa salamuhu salatin Allah ya tabbata alan nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa salamuhu da amincinsa wa ala sihabi da kuma sahabbansa ulin nuha ma'abuta hankali annuha shine al'aqalu wal hikimati kuma ma'abuta ilimi hikima ana ana nufin ilimi suna da ilimi kuma suna da tataccen hankali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan jinjina ce ga sahabbai falakar hamamtu haƙiƙa na yi nufin bi an udawwena jumlatan in rubuta wasu jumloli ko wata jumla mimma ta ƙarrara daga cikin abin da ya tabbata fi aƙidati millati ga aƙidar addinina kenan wannan rubutun ya shafi magana akan abin da ya shafi tauhidi wa tariqati to hanya ta game da rubuta wannan littafi sardul masaili na farko zan koro maka matsaloli in an ce sardu shine kora zan kora matsaloli ya fata ya kai dan saurayi kuma matsalolin nan makarunatan suna abin gwama yawa bi usuliha tare da asillansu wa adillati tare da dalilansu zan kawo maka matsala in kawo maka tushenta kuma in kawo maka dalilinta haka shi kenan an gama ma abinda kawai za ka yi kaje ka yi aiki komi an baka to wannan hanya ta magabata kenan ita ce yabbi wala jara azumi hakika karfin niyyata ya gudana bi iznika da izinika khaliki ya kai mahalicci na akwai takadirar harfin nida a nan ya khaliki ya kai mahalicci na dama ya halatta a shafi harfin nida almunada shine malamai ke da sabani a kansa wa fi jawazil hazfi lil munada khulfun wa fasl al qawli qadi ajada kamar yadda al-imam suyudi ya kawo cikin al-farida anna al-qasidata ita haƙiƙa wannan qasida fi zuha alfiyati wato ta kai ta cimma adadin baitoci wato dubu ko ta dumfari dubu shine zuha ma'ana ta kusanci baiti dubu shi yasa an ka kira ta da alfiya domin baiti dubu ne da ‘yan kai fa'alaika ya kai ɗalibi ina umurta kabil ikhlasi duk abin da za ka yi ka yi ikhlasi ka yi don Allah dauman kuma koyaushe ka dawama akan haka kar ka yi abu ba don Allah ba waji tahid kuma ka yi ijtihadi ka yi ƙoƙari wa tulub kamalatul ulumi kuma ka dinga neman kamalatul ulum kammaluwar ilmomi ko kuma ilmomi masu kamala cikakku bi izzati tare da buwaya ba tare da ƙasƙanci ba yana nufin wato ka baiwa ulumu na duk wani ilimi da zaka karanta to ka nemi ilimi wanda yake cikakken ilimi e, ba ka samu rabin ilimi a fanni ba kuma ka ce kai ka wadatu ko kuma ka yi karatu amma kuma kana ƙoƙarin wulaƙanta kanka da wulaƙanta abin da ka karanta to ba buƙatar ɗalibi game da wannan akwai buƙatar izza ma'ana girmama ilimin kar ka yi wani abu wanda zai bayu ilimin ya ƙasƙanta sannan kada ka nemi ilimi tawayi mai naƙasu to wannan ne gabatarwa ce faslun fi bayani ahammiyatul libtida'i bi ta'limil aqida wannan fasili zai mana bayani akan abin da ya shafi mahimmancin farawa da ilimin aƙida matsayinka na mai da'awa ko mai koyarwa ko mai komi ma kake yi ko tafsiri an ka tura ka to samu ayoyi masu bayani kan tauhidi eh in ma hikaya za ka yi ka samu ayoyi na tauhidi na aƙida sai ka yi mi sai ka yi hikaya tunda mun san bambanci tsakanin tafsiri da hikaya wannan zai taimake mu ko? to saboda haka a daina kiran wanda ba mai tafsiri ba mai tafsiri alhaki daban almufassir daban Allah ya sa mu gani sai ce fabda bi ta'limil aqidati ka fara wato faslun fi bayani ahammiyatul ibtida'i bi ta'limil aqida fasali mai bayani akan muhimmancin farawa da karantar da aqida duk sanda za ka sa karatu to ana buƙatar ka fara da mi da aƙida to kaga mu alhamdulillah mun cika wannan umarni ko yawwa ga littattafai nan gaban mu amma sai mun ka abin nan don ka wani ya je ya ce aka ai duk karatun ma shiri ta ne ai ba tauhidi kaza kaza to sai aka sa ba alfiya sukutum da in ka santa ka haddace ta shikenan eh ba wani dan bid'a da zai zo ya ma barazana ko ya karkatar da kai hmm? to shine yace fabda ya kai mai karantarwa ka fara bi ta'limil aqidati da koyar da aqida tauhidi mislama irin yadda bada alkiramu manya-manya sun ka fara bi da ita duk wani babba a zamanin magabata tun daga zamanin annabawa da suka gabata duk annabin da ya zo duk manzon da ya zo to yakan fara da koyar da aƙida duk wani babban malami da ya zo shi ma yakan fara to amma wasu da dama za ka ga wannan babin sun yi watsi da shi ko ba haka ba yau mafi yawanci yanzu azoji sun koma magana akan siyasa da zage shugabanni da sauransu da raddi wani ya yi karatu a yi mai raddi shikenan ba a tsaya a gina mutane bisa ga tauhidi ingantacce ba to wannan duka kurakurai ne wani sai kaga ya shekara yana karantarwa ba tauhidi ko kwaya da cikin ababin da yake koyarwa to shi da ya ce misla baba da alkiramu irin yadda manya suka fara biha da ita bi asalin da'awa da tushen da'awa shi yasa duk wani manzo da zaka dauko bayanin sa a Qur'ani zaka ga da tauhidi ya fara da me da tauhidi ya fara kama annabi nu duk shekarun da yana da'awa tauhidi ya ta karanta ba ku duba ku gani aqida duk shekarun da yi me yasa to malam kace in fara da koyar da aqida yace wali annaha aslu ta'abbudi kulli domin ai ita ce tushen bauta gaba ɗaya duk wani abu na ibada to tushensa tauhidi aƙida in babu aƙida cikin wannan abin aikin banza ne kamar da zai fada fayuraddu ana mayar da wannan bauta ko kuma ana mayar da wannan bauta in fasadat duk lokacin da aƙida ta lalace sau da haka duk ibadar da mutum ya yi sai aƙida ta gurɓace wannan ibada da ya yi lokacin da aƙida ta lalace ba za a karɓi wannan ibada ba saboda ta rasa tushe ta rasa asali ka sharɗi siha haka aƙida take game da sauran ibadu kamar sharaɗin inganci na ibada misali sallah sharaɗin ingancin ta sai a ce maka niyya ko tsalki saboda haka in ka yi sallah ba niyya ba tsalki a gaba ta inganta ba saboda tsarki sharɗu siha ne niyya sharɗu siha ce eh to haka aƙida take in ka yi sallah ka yi azumi ka yi aikin haji amma babu aƙida sahiha irin ta manzo Allah da sahabbai to aikin banza ne sallah ka bata da wani amfani to kaga abin da haka ashe dole a fara da shi wannan yana ma bayani akan muhimmancin tauhidi faminal munasibi faminal munasibi yana daga cikin abin da yake na munasaba ya dace a kawo an na suna usulaha ita aƙidan nan mu tsare turakunta sayyunta ƙablal furu'i kamin rassanta don ko gini za ka yi kaga sai ka inganta ƙasa ko sannan ne can sama shi ma zai mi zai zabo ingantacci amma tun wajen foundation in ka samu matsala tun wajen tubale na farko sai baka samu inganci ba ka samu bulo wanda sai a hankali bai ji siminti ba bai sha ruwa wadatattu ba to kaga ko ka aza ginin to wancan na sama reshe ba zai yi karko ba haka itaciya da zaran sayunta suka samu matsala sai haga na sama sun hara mutuwa to ita ma aƙida tana da usulu tana da furu jujjaye bayaninsu wa za ka ainul hikimati kuma yin haka shine hakikanin hikima da ilimi mutumin da yake kula da tushe awwalan sannan ya dawo ya kula da reshe amma wanda zai kula da reshe ya tabbatun tushe wannan bai da hikima ko akwai yake ba kaga babu yake ba ciki to sai ce ƙalu su malamai sun faɗa wa akhta'ul aqidati kurakurai da ake samu na aqida uzzimat wato an girmama su a shari'a kuskure komi zaman sa karami in dai a babin aqida ne to babba ne eh girmama shi ake ba a wasa da janibin aqida ba a cewa to ai wanga au makaruhi ne in dai janibin tauhidi ne to a rufe shi saboda haka babu inda fi cancanta ya amfani da saddun zari'a kamar babin aƙida sai ce iz domin ƙadi ta'ulu a su waɗannan 'yan kurakuran da ake gani suna iya komawa ila mazalikin riddati zuwa ga talalabiya ta ridda ɗan abin nan da kare na yanzu ɗan kalma gaɗe da na faɗa wai a ce wai ba daidai na ba to yin sakaci game da wani yana iya sa ka koma zuwa ga mazalik wato wuri na talalabiya na ridda sai kafa kata darji tun baka kai ga kafirci ba har abin ya ja ka sai ka fada cikin ridda ka bar musulunci da shi yasa ba a wasa da kuskure ko da karami ne a janibin tauhidi wali annaha la taqbalanna ta'adduda ko wale annaha kuma ita aƙida ya ce la taqbalan na ba ta karɓar ta'adduda wato saɓani a cewa ne fahimta saka zawa ne ma fahimta saka za aƙida ba ta ɗauka wannan ko kowa ya zo ba tashi fahimta ta'adduda ana yana nufin al-ikhtilaf ba ta buƙatar wannan saboda haka dole musulmi aƙida su ta zamo ne in har kaga sun saba to da gangan suka saba ba irin matsala akan tsarki ko aure wani yana karbar eh al-ikhtilaf sabanin fahimta amma aqida fa ba ta karbar wannan fabda abiha saboda haka ka fara da ita jazman yanke fatilka nasihati wannan ita ce nasiha ta gare ka in kai aiki da ita za ta amfane ka in kuma ka barta to za ka samu matsala saboda haka duka wannan yana ishara ne zuwa ga hadisin abdullahi dan abbas da mu'azu bin jabal wanda shi ne asali lokacin da zai tura shi yaman a ga ya umarce shi da cewa in ya zo su ahalin kitabi din nan ya kira su zuwa ga tauhidi in sun karba tauhidi sannan a kira su zuwa ga sallah in sun karba sannan a karatar da su to akwai zakka ba mahallin shahid sai annabi ya ce da shi ka fara da tauhidi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa a wani lafazi na al-Imam al-Bukhari ila an yuwahhidu Allah eh saboda haka masu da'awa su canza salo duk sanda zaka je da'awa musamman ko kauye ko birni ko ma ina ne to a fara da tauhidi sannan daga baya duk wani abu da zai biyo baya biyo su sallah da zakka da azumi duk rassani su ne furu tauhidin nan shine wanda za mu karanta a nan shine tushe faslun fi bayani hakikatin tauhidi to shi tauhidin nan ko aqidan nan da kake ji ana faɗa me ya hakikanin ma'anarta me ya hakikanin ma'anar tauhidi to sai ci gaba da bayani a baiti na goma sha uku wa hakikatu tauhidi haƙiƙanin ma'anar tauhidi in rumtal huda in har ya nufin shari'a to ga ma'anarsa nafiyun wa isbatun ma'an bisawiyyati eh shi tauhidi ya kunshi kore wani abu wa isbatun ya kunshi kuma tabbatar da wani abu ma'an tare kuma dole sai an hada akwai korewa akwai tabbatarwa gaba ɗai bisawiyya kuma daidai wa daida yana raddi ne akan masu cewa su ma'anar tauhidi a wurinsu shine korewa kawai cewa babu abin bauta sai Allah su shi da tauhidi babu abin bauta a duniya ma'ana ba babu sauran alloli babu wani gunki da ya kamata a bauta mai saboda haka su korewa ɗaya suke ba sa tabbatarwa sai ce man nafiyu mufridan bi tauhidin korewa kaɗai wannan bai zamo cikakken tauhidi ba in ka ce la ilaha to wannan ba cikakken tauhidi ba ne eh ba abin bauta sai ka yi shuru sai ce wal isbatu munfaridan shi ma tabbatarwa illallahu misali ka ce Allah abin bauta ne ka yi shuru baka kore bautan ga sauran halittu ba to tauhidin ka bai cika ba to shi da ya ce lahu bi haƙiƙatin lahu ga shi tauhidin bi haƙiƙatin bisa ga haƙiƙa ma'ana da tabbatarwar da korewan bisa ga haƙiƙa ba wanda ya zama tauhidi in ka ce la ilaha baka zama mai tauhidi ba in ka ce illallahu kaɗai shi ba baka zama mai tauhidi ba sai ka haɗa su sai ka kore awwalan sannan kuma ka tabbatar to ga bayani fannafi ma'ana korewan nan ta'atilun shine kore korewa ko kuma duk dai ma'anar ɗaya ce kore wani abu ko tuɓe wani abu asalinsa shine a za a tuɓe wani abu daga cikin wani abu wa isbatun shi kuma tabbatarwa bila nafai shi kuma babu babu korewa a cikinsa tabbatarwa ne kawai to wa isbatun tabbatarwa bila nafayin ba tare da an gwama ya shi da korewa ba ba laisa bi mani'in lishirkati to bai hana mutum ya zama mushiri mutumin da zai ce ma ya yarda da Allah abin bauta ne to wannan bai hana ya a ce wai ba mushiriki na ba dole sai ya kore eh amma dan ya ce kawai babu abin bauta sai Allah ko ba sarki abin nan kai Allah ne abin bauta, Allah ne mai halitta, Allah ne mai azurtawa, kawai tabbatarwa yake yi. Duk wasu ayyuka a fa'al da sifofi ya tabbatar amma bai kore ba. To wannan bai hana mu mutum ya tashi daga zamansa mushriki ya koma musulmi. To ga misali, in qulta ma zaidun shuja'un ya fata, aqaltahu min kulli wasfi shaja'ati. A ka'idar larabci idan ka ce ma zaidun shija'u zaidu ba mai jarunta ba ne ya fata ya kai saurayi to a ƙwaltahu min kulle wasu fi shaja'ati duk wata sifa ta jarunta ka kore mai ita tunda ka ce ma zaidun shija'u zaidu ba mai jarunta ba ne ko? kun fahimci abin da yake nufi to to cewa ma zaidun shija'un daidai yake da cewa la ilaha ba su da wani bambanci an gane ko wancan korewa ne wanga ma korewa ne auƙunta za ka huwa shija'u ko kuma kace a'a zaidun huwa shija'u kai zaidu kan shine jarumi to fa inna ma asbattaha min gairi nafi sharakati ko sharakati ka tabbatar da jaruntan ne amma baka kore cewa akwai wani da ya tarayya da zaidu wajen jarunta ba misali ika ce zaidu shija'u zaidun shija'u ko kuma zaidun huwa shija'u to wannan baya hana a samu amru da mi da jarunta to kaga daidai yake da ka tabbatar da bauta da sauran halittu ga Allah kadai ba tare da ka kore ta ga sauran halittu to sai ce lakin bi ƙaulika amma in ka haɗa su su duka sai ka ce ma zaidun misali ma zaidun shija'un ya fata ko kuma ma shija'un illahu babu wani jarumi sai zaidu ka kore kuma ka yi mi ka tabbatar to shine lakin bi ƙaulika amma cewar ka ma shija'un babu wani jarumi ya fata ya kai saurayi illahu sai zaidu to fa huwa muwahhidun bi shaja'ati anan mafhumi babu wani mai jarunta in ba zaidu ba to daidai yake da in ka ce la ilaha illallah mafhumin sa babu wani abin bauta in ba Allah amma in ka ce dai la ilaha kai shiru bai yi ba ko kace ɗaya illallahu ko ma'ana an tambaye ka kamar tauhidin mushrikai sun yarda da rububiyya da sauransu to tabbatar da wannan abu da suka yi ga Allah bai hana su suka tashi daga zaman su mushrikai ba saboda haka dole sai an hada kore wannan da tabbatar wannan to shi yasa zai za ka samu ga wasu suna da awon musulunci amma suna shirka saboda tabbatarwa sun kai ba su yi nafiyu ba duk mutumin da ya yi nafiyu nafiyul ibada ga wani Allah subhanahu wa ta'ala bai yiwa kuma ya zo yana yi ma Allah shirka to shi da ya kama ka wannan siyaki na larabci domin ka fahimta kaga cewa ma shuja'un illahu ya fi ma zaidun shuja'u ya fi cewa zaidun shuja'u a dalala ta larabci kamar yadda za mu gani cikin balaga to wannan na ƙarshen ya fi ƙarfi yauwa shi yasa a cikin ma'anoninsu za mu ga malamin balaga na kira ne da alƙasu alƙasu ake kiran shi shi ne taƙaita shi ne isbatu shay'in bi shay'in ko isbatu shay'in fi shay'in shi ne tsare wani abu cikin wani abu wannan abin shi ɗaya da wannan abin babu wani mai iri to ana buƙatar wannan ga tauhidi Allah ya samu gani to mun ji ma'anar tauhidi ko to saboda haka a takaice ma'anar tauhidi shine bautar kore cancantar bauta ga kowa da tabbatar da ita ga Allah duk wani abu wanda ake kira ibada musahabi ne wajibi ne to kada ka kuskura ka yi wa wani shi ko ka tabbatar ma wani shi ba Allah ba fasulun fi bayani a ƙasa mai tauhidi to tauhidin nan ya kasu kashi-kashi da duk malamai sun yi bayani ya ce ƙadiƙusimar tauhidu fi aƙadil ula salafu ka fi na hajjil huda lithalasati ƙad haƙiƙa ƙusimar tauhidu an kakkasa tauhidi fi aƙadil ula ga aƙidar malaman farko salafu ka waɗanda suka gabace ka fi na hajjil huda a kan godabe na shari'a lithalasati sun kasa shi kashi uku na farko tauhiduhu subhanahu fi fi'ili kaɗaita Allah a cikin aikinsa mulkan wa tadbiran wajen mallaka wa tadbiran da tsarawa wa khalqa khaliqati da halitta da halitta halitta La rabba illallahu duna musharikin, babu wani Ubangiji in ba Allah ba, duna mushariki, Allah baya da wani mai tarayya da shi. Wal khalqu su kuma halittu qad jubilu alaihi an dabi'an ko an halicce su akan tauhidi. Duk wanda ha gani duniya to da tauhidi ya zo duniya. Shine bi fitrat da tsalki na ainihin wannan tauhidin. daga baya ne ya samu wata mugunyar tarbiyya sai ya gurɓace amma kullu mauludin yuladu alal fitra to wannan shine abin da yake ishara a zuwa gare shi yace wala qad aqarra bihi at-tughatu jami'uhum at-tughatu karkatattu daga cikin mushrikan larabawa wala qad aqarra bihi shi wanga kason harkon sun tabbatar da shi su yarda da tauhidin rububiyya shine duk wani aiki na Allah suna tabbatar mai da shi eh jami'uhum gaba ɗayan su illa almu'anida in banda kangararre eh zahiran bi shaqawati wanda yake taɓewarsa a fili take to hadda tauhidin rububiyya akwai wanda ya inkarin sa su ne mulhidai da sauran addahariyun waɗanda su sun ƙaryata cewa wai Allah shi ke yin komai amma su shirkan larabawa na farkon masu abu jihar da waye-waye da sauransu wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ard aga la yaqulun nan aga sun yadda eh akwai wanda ba su yadda da shi ba zai yi bayani akai ne To, ba mu misali cikin waɗanda ba su yadda da tauhidin rububiyya ba, sai ce, Fir'aunu ƙala anal ilahu famalakum, rabbin siwa ya fakana magriba ibrati. Fir'aunu, sanannen kafirin nan da ake kira Fir'aunu, da aka yi zamanin annabi Musa. to shi kan cewa yi anal ilahu kai ni ne Allah eh ma'ana ni ne ni ne ke renon ababe ni ne abin bauta ba malakum rabbun siwaya ba ku da wani Allah wa in ba ni ba wa ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa qala ana rabbukum al'ala to duka abin da ya da'awa kenan to kaga shi yana daga cikin mu'anidai eh yana daga cikin don asali shi yonga bai ma kamata a ce wai mutum mai hankali ya yi inkarin sa ba shi tauhidul rububiyya tauhidul af'al af'alir rabbi bai kamata ba duk wanda kaga ya yi inkarin sa to mu'anidi ne wanda shine ya ki gaskiya da gangan ba wai dan bai santa ba mm gangararre kenan to fakana fir'auna ya zamo madriba ibrati abin buga lura ma'ana duk wanda zai zo to sai a bashi tarihin fir'auna da irin abin da an kai mai kaga in yayi irin na fir'auna shi ma sai ya zamo tarihi ba ba haka ba sai ya waye gari ruwan da ƙoramin da yake alfahari da su hazihil anharu tajri to da su Allah ya halaka shi hatta iza gariqahu menene adarakahu al-gharq to kaga abinda Allah ya jarabe shi kenan abinda yayi alfahari da shi to duniya kenan Allah ya sawwaka wakazal majusu haka nan maguzawa majusawa almanawiyatu ko kuma ana kiransu da almanawiyya su ne waɗanda suka tabbatar da su sun ce Allah biyu ne kuma banda na asali Allah guda biyu ne akwai Allah da ke halitta alheri akwai Allah da ke halitta sharri duk abin da ka gani na alheri to wai wani Allah ne ana kiransa ilahul khairi shine ilahul nuri akwai ilahul sharri shine ilahu ilahul zulmi ilahul zulmati to su ake kira maguzawa to su ma an karu sun yi musun ayyuka tabbatar da ayyuka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kazaka arzalun min ad-dahariya hakanan kaskantattu daga ad-dahariya masu cewa wa ma yuhlikuna illa ad-dahr eh wai mutuwa ma an kai su ce kawai yanayi ne yanayi ne ya sa mutum ya mutu wai ba wai don wai wani abu ne ya kashe shi ba a dariyun gini saura ga su sai dada Allah ke kashewa ba to wannan duka dai bayani ne akan shi yasa ake kira su da addahari komi suna jingina shi ga zamani zamani ci gaban zamani da da dama cikin yan boko akwai masu wannan aƙida jahadu biha alanan sun yi musu biya da tabbatar da ayyuka ga Allah alana a bayyane walakin aikanu amma sun tabbata bi nufusihim da zukatansu butulana mafi alja'abati wato lalacewar abinda a cikin wannan aqidar tasu shi da alja'abati wannan aqidar da suka tabbatar da ita to zukatansu sun yadda da cewa ba haka bane kamar can da ya faɗa kan shi fir'auna da mutanensu waje hadu biha wasu taika na ta anfusuhum zulman wa uluwa to haka zukatan sun yadda da gaskiyar abun amma dai a bayyane kuma sun ƙi su karɓa to shi ne abin da suka yi in an ce alja'abatu a larabci shine asalinsa shine lankwasasshiyar hanya mara kyau wadda suka ɗauko suka saka a cikin aƙidarsu kuma suna son su ta zamo addini to kaga mutum da zai zo ya ce wai Allah biyu ne kuma shi na asalin ma bai ma cikin lissafi to kaga ya zo da malwadadda hanya Allah ya sauwaka wa majusuna to muwa muna da majusu mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taba'ul lahum fi fi'ilina sun bi su su ma sun bi su akan jingina ayyukanmu gare mu su kuma sun ce sun kore ayyuka ga Allah sun tabbatar da su ga ɗan adam a anibihim qauman min alqadariya ina nufin qadariya wanda suka ce la qadara wal amru unuf su gaba ɗaya sun kore kaddara duk abin da ka gani to haka kawai ya faru wasu daga cikinsu wasu kuma suka ce a ɗan adam shi yake yin aiki da kansa eh wallahu khalaqakum wama ta'malun to sai suka kore wannan ba su yadda da wannan aya ba eh saboda haka su ba su yadda da kaddara ba to kadariya kenan shi yasa aka kira aka jingina su da alkadariya su tun zamanin sahabbai irin su Abdullahi dan Umar suka fara bayyana tun a wannan lokaci ya fara yakansu to amma aqida ta musulmi shine duk abin da yake faruwa daga Allah ne sawa'un na sharri ne ko na alkhairi illa ita kaddaran nan malamai suna kasata gida biyu akwai kaddara alkauniya an gane akwai shari'iyya kaddara kauniya shine duk wani abu wanda Allah ya nufi ya faru kuma ya faru to sunansa kauni eh kamar halitta mummunan da muke magana to samar da mu din kaddara ce kauniya saboda Allah ya nufi ya samar da mu kuma ya samar da mu saboda haka ita kaddara kauniya labudda min wuqu'iha hmm kaddara shar'iyya shine abinda Allah ya nufi ya faru kuma ya so ya faru saboda haka akwai nufi akwai so amma kaddara kauniya to ba ko ina ne ake samun cewa dan abin ya faru kuma Allah yana son ya faru ba an gani a kawai irada ta ta a ciki kamar kafircin fir'auna kaddara ce kauniya ba shar'iyya ba Allah ya nufi fir'auna ya zamo kafiri kuma ya zamo ba shar'iyya ba ce don bai so ba bai so kafircinsa ba amma ya yi nufin ya zamo kafiri musuluncin sai da na abubakar kaddara ce shar'iyya kauniya duka ya zama musulmi bisa kaddara Allah tunda abin ya auku sannan shari'iyya tunda Allah yana son musuluncin sai da na abubakar to wannan shine bambanci so da haka in barawo ya je sata ko mazinaci ya je zina ya gama to kaddara ce kauniya ba shari'iyya ba mu bambance wannan don Allah bai son zina bai son sata saɓanin in musulmin kirki ya je masallaci ya yi sallah ya gama ƙaddara ce kauniya shari'iyya ta ɓangarorin guda biyu ta zamo kauniya saboda ya riga ya abin ya auku ta zamo shari'iyya saboda Allah yana son abu ko ba haka bane to haka in mutum ya zo ya yanka mamari mi suna wannan abu in ya ce kaddara sai ka ce yana yadda da kaddara ce amma ba shari'iya ba sau da haka sai da ya kisasi zai ya kisasi eh tabbas marin da kai min kaddara ne haka Allah ya kaddara amma kuma ya shar'anta yan rama tunda ya kawo kisasi ko babu kisasi to kaga an samu lafiya amma haka ɗaya ka zo ka zaluntan kuma ka ce wai in dogara ga Allah kaddara ta eh kaddara ce to wannan shine wasu ba sa bambancewa tsakanin kauniya din da da shar'iyya ina fatar kun fahimci to to masha Allah bari mu ƙara kaɗan sai mu tsaya to sai ce aidan wa man qala al waliy mudabbirun mutasarrifun fil kauni kasufiyyati to daga cikin waɗanda ba su yarda da tauhidin rububiyya ba akwai sufaye ba da dama daga cikin 'yan ɗariƙu akwai waɗanda shi ma wannan tauhidin da su ƙadariya da fir'auna da almajusiya almanawiya suka kore a to cikin sufaye ma akwai waɗanda suka kore shi suka yi inkarinsa shine wa man ƙala duk wanda ya ce alwaliyu mudabbiru wai waliyu yana gudanar da wani abu na ayyuka ba da arziki eh? ko talautawa ko ba da haihuwa wasu ma har da kashewa da rayarwa duka cikin makamin wilaya sun ce akwai matakin da wali zai kai ya raya macece to duk wanda ya imani da wannan ba musulmi bane don ya rusa tauhidin rububiyya kashewa da rayuwa ayyukan Allah ne shi kadai ba da arziki da talautawa ayyukan Allah ne idan kun samu ad-durratul kharida sharhi ne na al-yaqutatul farida mujalladi biyu ne na wani malami da ake kira an-nazifi ya kawo wannan aqida cewa akwai waliyan da duk abin da zai faru a duniya to sai ya biyo ta kansu su waɗannan auliya din su ne alwasiɗa bainan lahi wa halki duk abin da zai biyo zai zo duniya to sai ya fara zuwa tagunsu to shi ma shehu ibrahim iyas yana da wannan akida a risalarsa alkunakiriya ya tabbatar da wannan قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا منين بلا تصويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا haka ya faɗa ya ce ƙari hassani bil ilmi akwai wani ilimi na musamman da Allah ya ware ni wanda bai ba kowa ba bai ba annabawa ba bai ba sahabbai ba bai ba kowane irin wali a duniya ba hassani ana ni kaɗai ya keɓance ni da ni wata surifi da juyar da al'amurra da gudanar da al'amurra a cikin duniya wadda haka in na ga dama zan iya yin abubuwa da dama shi yasa ce in kultukun ya kun bila ta surifi in ni ga dama duk abin da nake sun ya zamo zan ce zamo can da Allah ya ce inda ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun to wai shi ma yana da wannan mukamin eh eh kamin ma nan ya faɗa ai mine ne yake cewa qad saqanil latif lahwa nahwa kan kan warabbu atani maqama kun kun warabbu atani maqama kun kun saboda haka magana kun fayakunu to Allah ya bani wannan makamin Ibrahim Iyash yake Iyas yake faɗan wannan to kaga wannan yana tabbatar da tasirifi to kar wani ya mai ta'aqqubi tunda ka ce haka me yasa wasu abubuwa ba ma yi sai ce lakin nan takhastuhu wakilan a a ni na bar ma Allah ne yayi matsayin wakili shi yasa ba na yi ba wai dan ban nafawa ba ji wai Allah shine wakili wakilin Shehu Ibrahim fakhtarani khalila da ni ya haka sai Allah ya ji daɗi sai ya zaɓe ni masoyi eh lakin na littakhastuhu khalila to da yayin haka ni kuma sai na ji dadi sai na rike shi masoyi to wannan kenan in kun samu risala din tana nan kasuwa ana sayarwa eh risalatul kunakiriya ana ana sayar da ita ba za ta wuce naira 150 ko 100 da za ku samu wannan baitocin wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khulli bila buhtani li'annani khalifatu tijani mawhabatun min ahmad al-adna duk za ku same su insha Allah da muna yara mun ta karanta su amma dai yanzu duk mun ta batun wannan shiriri ta to Allah ya taimaka to kaga kenan cikin waliyai a cikin sufaye akwai waɗanda sun kai inkarin tauhidin rububiyya to saboda haka ita ɗariƙa akwai abubuwa na akwai mu'taqadat turqus sufiyya akwai mu'taqadat na kafurci da dama kamar yadda zamu ji cikin littafin nan asali ahli sunna ba sa kiran mutum ayyananne su ce kafiri ne ko mushriki ne sai da sharuɗa ko sharuɗa guda biyar da duk za mu karanta su cikin littafin nan shi ne asali abinda ahalis sunna ka yi shi ne a takafiru bil wasfi a takafiru bil wasfi labit ta'ayi ba wai a ayyana a ce wane kafiri ba ne wannan sai da sharuɗa amma shi a takafiru bil wasfi sharaɗinsa shine kawai in akwai nasi da ya tabbatar da wannan abin kafirci ne kawai misali ka ce duk wanda ya bauta ma wani allah kafiri ne duk wanda yawa wani allah sujuda kafiri ne wani ana kiransa da at-takfiru bil wasf babu ta'ayini ciki baka ce zaidu ba baka ce amru ba baka ce kowa ba amma ka ayyana wani mutum kamar shi in yasu din nan misali in muna son mu kafirta shi ko mu ce shi musulmi ne to sai mun koma ga waɗannan sharuɗa sai mu gani in sun tabbata to sai mu kafirta shi misali in ko ba su tabbata ba to ba za mu kafirta shi ba to wannan abin ne ya kamata su masu da'awa su kiyaye kenan duk sanda zaka ayyana mutum kuma ba wai kafirtawa ba da bid'antarwa da fasikantarwa duka wayannan sharuɗa malam zai kawo mana su Allah ya taimaka to mun yi wannan aidan wa man qala al waliy mudabbirun mutasarrifun mai jujjuyawa ne fil kauni cikin halittu kasufiyya kamar sufiya suke da wannan aqida haza wa laysa min at-tawa'ifi ko to ne kamata mu tsaya saboda time yayi in akwai tambaya sai mu yi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله